الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوال متى يوم تقص ga watan zulqa'ada shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da shida ga watan biyar shekara 2025 shekara miladiya yau ba za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka na sifatu salat na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah yawwa idan ba manta ba jiya malam ya ɗauko bayani game da a tantance lokutan sallah guda biyar malam ya ce salloli guda hudu daga cikin biyar dukkaninsu lokutansu suna da alaƙa da juna idan wannan ya fita kai tsaye wannan zai shiga idan wannan ya fita kai tsaye wannan zai shiga tun daga sallah azhar har zuwa sallar isha haka suke ya ce amma sallama su bahi ita lokacinta daban yake ba shi da alaƙa da lokacin sallar da ke bayanta kuma yadda ba shi da alaƙa da lokacin sallar da ke gabanta wanda malam ya yi ƙoƙarin tabbatar da haka a cikin littafin allah subhanahu wata'ala ƙarƙashin ayat da take cewa aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wanda mun yi bayani haka Allah madaukakin sarki hada salloli guda hudu a lokaci guda aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl ku tsaye da sallah lokacin da rana ta yi zawali zuwa lokacin da rana ta yi wannan salloli guda hudu kenan daga lokacin sallah azhar zuwa karshen sallar isha shine ghasaqil layl lokacin da rana abin nan dare ya raba kaga lokacin sallah azhar zuwa lokacin karshen sallar isha salloli hudu ne azhar la'asar magriba isha sai Allah subhanahu wataala ya ware sallar asuba ita kadai sai ce wa qur'anul fajr sannan kuma da sallar asuba wacce ita ce qur'anul fajr kamar da malai ya mana bayani malai sai Allah subhanahu wataala ya ambace ta da qur'anul fajr ne saboda ana yin karatu mai tsayi a cikin ta shi sa aka sa mata suna qur'ani wacce ake karantawa saboda dogon karatu da ake yi a cikin ta Allah tsira da mutum tsara tabbata a gare shi yakan tsawaita karatu a cikin sallar asbahi kamar yadda bayani ya gabata biya za mu tashi daidai gaba da malai ce al-muhimmu abinda da yake da mahimmanci a cikin wannan zance annahu fassala al-fajr amma qablahu zaka ga a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya rabi ya raba tsakanin sallar asbahi amma qablahu da sallolin da suke ga kafin ta Allah madaukakin sarki ya rabi su da ya ambaci aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi layl sai ce wa qur'an al-fajr wa qur'an al-fajr ita da ban aka kawo ta ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره ما ليتي سبو دعك لما حديث يسوع daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hadisin Abdullahi dan Abu dan As da wani sa daga cikin sahabbai mubayyinatan lidhalika tamaman da suke bayyana waccan ayar a cike ma'ana suke ƙara fito da ma'anar wannan ayar suke ƙara bayyana ta yan kuwa kamar yadda kuka sani hadisan mazan Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi su suke ƙara fayyace mana su suke ƙara fito mana da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a littafinsa Allah madaukakin sarki zai ce dama mun saukan maka da littafi ne dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukan musu وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه من سمك من سوكم مك da wannan littafi na Al-Qur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukan musu shi sa wasu abubuwa Al-Qur'ani sai zo da su jumlata idan hadisi ya zo kuma sai ya tafsiri sai ya rarrabe sai ka fahimci abin yadda yake kamar yadda ake so ka fahimta to shi sa duk wanda ya ɗauki alƙur'ani kaɗai ya ce da shi zai addini babu hadisi to wallahi ina rantsuwa da Allah da ya halicci sammai da kasi ba addinin musulunci zai ba zai wani abu ne daban amma wallahi ba addinin musulunci zai ba dole da za ka yi addinin musulunci ƙur'ani da hadisi a tare suke a haɗe suke a manna suke a jone suke babu wanda ya tsayar wasu in ka raba su kuma kana ƙoƙarin raba Allah da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya kiyaye mana bata malai sai faqala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin wannan hadisi yace waqtu dhuhri lokacin sallah azhar idza zalat ash-shams shine idan rana ta yi zawali wa kana billu rajuli ka tulihi inuwar mutum ta kasance kamar tsayinsa wanda duk bayani ya gabata baya malam ya haɗuri al'asr matukar lokacin sallah azhar al'asr bai shiga ba har yanzu dai lokacin sallah azhar ai ila ay ya haɗura waqtul asr malaka abinda ake nufi ai har zuwa lokacin da lokacin sallah azhar al'asr zai halattu to da zarar lokacin sallah al'asr ya shiga to kai tsaye lokacin sallah azhar kuma ya fita wa waqtul asr shi kuma lokacin sallar la'asar ma lam tasfarra shams matukar rana ba ce wannan fatsin ba da muke bayani tun lokacin da muke muka fara bayani game da lokutan sallah wa waqtu salati maghribi lokacin sallar maghriba kuwa ma lam yaghibi shafaq matukar shafaqi bai buya ba wannan jan da yake fitowa bayan faduwar rana da ya buya ya bace an daina ganin sa yan uwa lokacin sallar isha iya shiga wa waqtu salati al-isha shi kuma lokacin sallar isha ila nisfil layl yana ja ne ya tafi har ya kai rabin dare da ya je rabin dare shi kenan kuma lokacin sallar abin nan isha ya shiga fita al-awsat rabin dare na tsakiya wa waqtu salati subhi ita kuma lokacin sallar asbahi min tulu'il fajr daga lokacin da al-fajr ya bullo ma lam tatlubi shamsu matakar matakar rana bata kullu ba fa idza tala'ati shamsu idan rana ta kullu a amsik an salati annabi ce to kame gaba da yin sallah ta farilla da nafila lokaci yau idan rana ta kullu lokacin da rana take fitowa nan sallar farilla lokacin ta ya fita sallar nafila an hana ta a lokacin ba a sallar lokacin me dalili sai annabi ce fa innaha tatluqu bayna qarnay qarnay shaytan saboda rana tana kullowa ne tsakankanin kahon shaytani to raka ba a sallar farilla a wannan lokaci kamar yadda ba a sallar nafila a wannan lokaci to idan kuka wannan hadisi da kyau ɗan uwa za ku ga annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kamar yadda malam ke mana bayani tun jiya ya rabe tsakanin sallar isha da sallar asuba sallar isha lokacin ta yana fita gashi nan ila nisfil lailil awsat inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ya rabe sallar asbahi da sallar azhar sallar azhar a sallar asbah lokacin ta yana fita yace ma lam taqlu shamsu matakar rana bata kullu ba so da kowace sallah tsakanin waɗannan za ku ga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan akwai wani fasili akwai wani tazara akwai wani rata tsakanin wannan lokaci da wancan lokaci dan kuwa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajidi babu awqati salawatil khams malaji fa in qila idan wani mai fadi ya fadi ya ce maka hunaka fasilun bainal asr wal maghrib to ai har yanzu dai akwai fasil akwai wani bambanci na lokaci tsakanin sallar al'asr da sallar maghrib yadda kuke cewa akwai tsakanin azhar da asuba akwai tsakanin isha da asuba to ai irin wannan fasil din ma a cikin hadisin da muka karanta yanzu za mu same shi tsakanin sallar la'asar da magriba saboda sallar la'asar annabi ce lokacin da zai fita ne mai malan tasfarwa shamsu haka ne ko matuƙar rana ba ce farko ba ita kuma sallar magriba lokacin tana shiga idan me idan rana ta fara kaga tsakanin fatsar rana da faduwar rana akwai tazara ko babu akwai tazara to wani wani zai iya cewa to ai ba ku faɗi wannan ba wannan ma akwai fasil tsakani to bari ku kamsa da malam zai ba yace li annahu qala saboda ai a cikin hadisin ya annabi ya ce malam tasfarra shamsu matukar rana ba ta fata ba sun maƙala sannan kuma da ya tashi bayani akan lokacin sallar magariba sai ya ce waqtul maghribi malam yaghibi shafaq shi kuma lokacin sallar magariba matukar shafaqi bai buya ba wa bayna istirari shams wa ghurubiha waqtun fasil malaki tsakanin faduwar rana ko tsakanin fatsabakan rana da faduwar rana akwai wani fasil akwai wani abin da ke raba tsakanin su aljawab amsar da zaka bayar shine hadha alwaqtu fasil wannan lokaci da yake raba tsakanin la'asar da magariba min waqatil la'asar daga lokacin sallar la'asar daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam dalilin sa shine fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace man adraka raka'atan wanda duk ya iya riskar raka'a daya kawai min min al-asr daga sallar la'asar qabla an taghruba ash-shams kafin rana ta kai ga faduwa lokacin sallar la'asar ya kusa fita saura adadin lokacin da za ka iya raka a ɗaya kawai rana ta faɗi sai annabi ce sai ka samu kai wannan raka guda ɗaya faqad adraka al-asr to mutum ya rubuta sallar asr yan gwa fahimta to ashe kaga in za ka iya riskar raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi ka riski ne sallar asr ashe kaga har rana ta faɗi lokacin menene kenan sallar asr kenan yan gwa fahimta kun ga wancan hadisin da yake bayani akan cewa istirari sham shi ne rana ce wannan fasafasai shi ne fitar lokacin sallar asar to bayan wani lokacin kuma akwai wani lokaci shi ne mai shi ne lokacin da rana za ta faɗi sai wannan hadisi nuna mana ita sallar asar tana da lokaci guda biyu akwai lokacin zaɓi akwai lokacin larura wannan bayani ya gabata baya da za ku tana ko mun yi shi a baya sallar asar tana da lokaci guda biyu akwai lokacin zaɓi akwai lokacin larura lokacin zafi shi ne ka yi sallar la'asar da zarar lokacin sallar azahar ya fita har zuwa lokacin da rana za ta yi fasfasi duk lokacin zafi kake amma da zarar rana ta yi wannan zafin fasin to malamai suka ce makaruri ne ba a so ka yi sallar la'asar in ba da wutar lura idan akwai wani abu babu laifi sai ka yi sallar la'asar bayan nan ita ma lokacin sallar la'asar ta har yanzu amma za ku ga sauran sallolin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai tabbata a nasi ya kawo wani abu da yake nuna cewa tana da lokaci guda biyu ba shi sa dai nake gaya mana cewa yadda annabi ya wakata lokacin sallah ya ajiye mana su haka za mu ajiye su sallar da take da daruri da muktari sai mu ajiye mata daruri da muktari sallar da ba ta da daruri da muktari sai mu batta a hakan kamar yadda wannan bayani ya tabbata a cikin wannan hadisi malai sai a wannan hadisi إمام البخاري يفتد الشيء في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة إمام مسلم يفتد الشيء في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة سمالتي إذا صار للعصر وقت إذا أنكو هكذا وانا حديث لما كاو تزام في مجتوى صار للعصر وقتان العصر ذات زمو تنادى لوكتا ودابي waqtu ikhtiyari ila istirar shams akwai lokacin zabi shine zuwa fasafasar rana wa waqtu daruri ila ghurubi shams da lokacin larura zuwa lokacin da rana ta fadi da lokacin zabi da lokacin ruwa dukkan su lokacin menene sallar asr in ko Allah ya sa ana fahimta bayani dukkan su lokacin sallar asr da lokacin zabi da lokacin larura dukkan su idan mutum ya sallah yayi ta lokacin sallar asr sai dai an fi so ka yi ta daga lokacin muktari din kada ka bari ta shiga lokacin da wuri in ka bari ta shiga ba haka aka so ba amma dai ka yi sallah a cikin lokacin ta ba ɗaya bane da mutumin da zai zo yi sallah a zahar bayan lokacin ta ya fito ba ɗaya bane da mutumin da zai zo yi sallar asbahi yanzu bayan rana ta fito ba ɗaya bane rana ta kullu sai lokacin mutum ya tashi sai lokacin mutum ya tashi sai zai sallar asbahi wannan ya yi sallar asbahi ne ba a lokacin ta amma mutumin da ya sallar la'asar bayan rana ta yi fatsafatsin nan bayan lokacin kafin rana ta faɗi ya yi sallar la'asar a lokacin sai dai ba a so haka ba yan kuwa fahimta da kyau ko yau malaci fa'idar tu haɗa ta hadisi kaga fa'idar wannan iyakance wadda malamai suke yi shine annal insana hakika mutum idan kana ahlan liwujubi salati idan mutum ya kasance yana cikin wanda yake ya cancanci sallah ta zanto wajibi a kansa akwai mutumin da sallah wajibi ce a kansa akwai mutumin da sallah ba wajibi ce a kansa ya cancanta lokacin da lokacin sallah ya shiga ya yi sallah a matsayin ta na wajibi a kansa akwai wanda kuma ba haka bane qabla an yadni al waqtu kamun lokaci ya shiga wane ne mutum misali wane ne mutumin da sallah ta wajaba a kansa mutumin da yake ya balaga kuma mai hankali yanzu mutumin da yake mahaukaci ba shi da hankali sallar asuba har yanzu a lokacin da muke bata fita ba sallar asuba wajibi ce a kansa dan kuwa yin sallar asuba wajibi ce akan mahaukaci tare da mana lokacin ta dole ne sai yayi ba wajibi ba ce to kaga shi laysa ahlan ne ba lokacin ba shi bai tantance a lokacin sallah ka zanto wajibi a kansa amma mu duk da muke zaune a nan sallah mai cinta akan mu wajibi ce to shine malam sai idan mutum inda zaka fahimci fa'idar wannan kiyasan cewar shi ne idan mutum yana cikin wanda sallah take wajibi a kansu kafin lokacin sallar ya shiga lazibatu salat to sallar ta lazimta a kansa ko da bayan shigar lokacin kuma wani abin da zai zo ya kusan masa da cancantar ya zo masa misali mutum ne kafin rana ta yi zawadi kafin rana ta yi zawadi lafiyar sakalau har rana ta yi zawadi lafiyar sakalau rana tana zawadi to sallah ta zama wajibi a kansa rana ta yi zawadi da minti biyar sai ya game da ruwa ta taɓin hankali amma bai samu ya yi sallah a zahar ba kaga lokacin sallar azhar ya rike shi a matsayin mai hankali dan uwan fahimta yana da hankali lokacin sallar azhar ya shiga kafin ya kai ga yin sallar azhar kuma sai tabin hankali ya same shi shin sallar azhar tana kansa ko ba ta kansa tana kansa yau ko ba ta kansa tana kansa idan da zai samu sauki ko nan da shekara hamsin ne wannan sallar azhar sai ya dawo ya rama ta fa wajibi ce a kansa to shi ne abin da malai ke nuna mana idan da a ce mutum yana cikin wanda a sallah take ta cancanci dole su yi ta kafin shigar lokacinta to sallar ta lazumce shi shi ne lazibar wannan sallar ta lazumce shi wa idza zalat ahliyatuhu fi salati qabla an yadkhula al-waqt idan kuma wannan cancantar ta ta yi sallah a lokacin ya gushe saboda ɗaya daga cikin dalilin da yake sa sallah ta gushe akan mutum kamar hauka din ko yarinta ko mutum hankalinsa ya gushe wannan yana sa sallah ta fada akan mutum to wannan yanayi sai ya gushe kasance sallah yanzu ba ta cancanci mutum ya yi ta ba ko shi bai cancanci tauza ba a kansa ba kafin shigar lokacin sallah wastamarra zawalul ahliyati kuma wannan rashin cancantar ya ci gaba da gudana ya ci gaba da kasancewa ila khurujil waqti har lokacin sallah ya zo ya fita lam tajibi alaihi salat to lokacin sallah ba ta wajaba akan sa ga misali mutum ne karfe mukaddara karfe 12 da rabi lokacin sallah azhar yake shiga karfe 12 da kwata sai taɓin hankali ya same shi Allah ya kiyaye kaga 12 da kwata lokacin sallah azhar ya shiga bai shiga ba wannan taɓin hankalin ka kaddara irin farfadiya da take zo mutum da tafi yana cikin farfadiyar yana ce yana ta yi ba ta gushe ba sai karfe hudu karfe hudu lokacin sallah azhar ya shiga ya fita lokacin sallah azhar ya yi ya shiga to kaga yanzu bai yi sallah azhar haka ne taban hankali ya same shi kafin sallah azhar sannan ya same shi har lokacin sallah azhar ya zo ya wuce da aka tashi yanzu mai matsayin sallah azhar a kansa idan kun bai mutu bayanin da kyau bai mutu eh ta fara a kansa shi ne abinda malam ke so game ta fara a kansa ba wajibi ta a kansa yanzu ka kaddara mutum ne mutum ne aka kusan masa da hankali ko za a yi masa operation ko wani abu ya kasance baya cikin hayyacinsa sai aka yi ce masa operation har lokacin sallah azhar da asar ta kanta idan ya farfaɗo ya dawo hayyacinsa a lokacin babu sallah ana ba ta gani mutum ne ya suma bai san inda yake ba har lokacin sallar magariba da isha ta kafta asuba ta shiga sannan ya dawo babu abin sallolin a kansa amma matukar mutum yana dan iya hankaltar wani abu yawwa to sallar tana nan wani a kansa to kaga akwai akwai matukar fa'ida mu fahimci waɗannan lokuta da shigar su da fitar su domin tantance irin waɗannan abubuwa dan gaskiya irin waɗannan abubuwa suna faruwa yawwa suna faruwa sosai eh suna faruwa ya kamata mu tantance su malaki misalu zalika gashi ne zai ba mu misali yace li nafriza anna rajulan mu dauka cewa mutum ne usiba bi marabi ya haɗu da wata rashin lafiya fa ughmiya alaihi sai ya suma qabla an tazula shams kafin rana ta yi zawali kaga lokacin sallah azhar bai shiga ba ko walam yufiq bai iya farfadowa ya tashi ba daga wannan suman nasa illa ba'da ghurubi shamsi sai da rana ta fadi kafin rana ta yi zawali ya suma bai farfado daga sumansa ba sai bayan rana ta fadi sallah mace ta kwace masa biyu azhar da la'asar yanzu ya tsinci kansa ya farko a lokacin wata sallah magariba mala yace falaisa alaihi salatu zuhri wal asr to sallah azhar da sallar la'asar dan uwa ba wajibi bace akan sa ta fada ba sai ba sai rama ba sai rama لأنه زال عقله قبل دخول الوقت سودا هنكل انت يا بشي كافي شغل لوكتي ولم يعود إليه أقله سنن هنكل الناس بيداو زوا غريش با بيداو تكيش با إلا بعد خروج الوقت سيبا ينقلق سلا يرقى يرقى فلا صلاة عليه سبب أكباب سلا أكبر كون مثال امرأة متتي طهرت من الحيض تي تركي دقزن الآداء بعد غروب الشمس باير رانا تافات تي تركي باير رانا تافات تي تركي a lokacin lokacin sallar asar ya fita magariba ta yi mai ta shiga falaisa alaiha salatu zuhri wal asr to a lokacin ba ka lokacin mutum ta yi sallar azhar da asar dan uwan fahimta kun ga akwai irin wasu fitoyi da suke yawo a cewa idan mace ta yi tsarki lokaci kaza za ta karaba sallah da kaza da kaza da sauran wa ga maka wa ga maka lokacin da mace ta yi tsarki lokacin sallar da take ciki ita ce ta wajaba kan ita kadai ina fata ka yi ita kace ita ce dole ba kan sai dai idan mace ta yi tsarki yadda za ta iya raka'a daya raka'a daya kafin fitar lokacin sallar magariba kafin rana ta faɗi za ta iya raka'a daya kawai to a lokacin akwai la'asar a kan ɗan ku an fahimci wannan da kyau me yasa na gaya muku haka saboda wannan hadisi na makaranta man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghruba ash-shamsi faqad adraka al-'asra ba ka annabi ya faɗa ba idan mace ta riski idan nan mutum ya riske raka a ɗaya kawai raka a ɗaya na sallar la'asar kafin lokacin magariba ya shiga kafin rana ta faɗi to kamar ya riske la'asar ne kaga akwai la'asar a bai kenan a kansa to idan mace za ta yi tsarki saura a ce yan uwa minti na mutum zai yi raka ɗaya minti na raka ɗaya mai kyau ba ya faki ba ba kuma a zaɓe yau a minti uku sai ai sallar ma za ka wani zai iya ta minti uku ba minti biyu to a bashi minti biyu minti biyu kafin rana ta bata sai mace sai ɗan jinin ta ya dauke yan uwa akwai wani sallar asar kanta akwai la'asar a kanta kaga sai an sai an sanya nutsuwa da lura kenan ko dan ba kowace za ta iya tantance wannan dab da lokacin da rana ta fadi kamar minti biyu sai tsarki zo mata to za ta yi la'asar sannan ta zo ta magariba amma misali kaddara cewa rana ta yi zawali ba rana ta yi zawali ba rana ta fito rana ta fito kenan kamar karfe tara kawai sai jirgin dauke mata ya zo ta sallaci a kanta eh ba wata sallah a kanta lokacin azhar ya shiga ne ta yi shiga ba wata sallah a kanta yanzu za ta jira ne ta je ta yi wankan ta jira ta lokacin sallah azhar ya yi ta je ta yi sallah ina fatan fahimta yan uwa akwai wasu fatoyi da na karanta wanda aka tana bayani cewa akwai yanayin ma da matoyi idan jini dauke mata za ta rama sallah biyu kuskure ne a kan mai adarwa masallar biyu a kan biyu sallar da lokacin ta yake ita kaɗai mace ya shara wannan shi ne abin da ya fi dacewa da lissin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka idan mace ta yi tsarki bayan rana ta faɗi fa laysa alaiha salatu dhuhri wal asr لأن الوقت قد خرج ما ليس سبب الوقت يا رجال امرأة حاضت ولا مثال متى تاي جنن الآداء جنن الآداء يزو متى qabla zawali shamsi bi rubu'i sa'ati kafin rana ta yi zawali kafin rana ta yi zawali lokacin azhar ya shiga da kamar minti goma sha biyar shi ne rubu sa'a wani over four na awa kamar minti goma sha biyar kaga lokacin azhar bai shiga ba alaji bala yanzu haka ba su salatin zuri idan tsawarat baya lazimtar ta tara masalla azhar idan sai tsarki baya lazimtar ta malai ce li'annahu zalat ahliyatuha qabla an yadkhul al-waqt saboda cancantar ta zamto sallar azhar ta wajaba akan ta ta gushe kafin lokacin ya shiga imra'atu tahurat mace ta yi tsarki min al-hayd daga jinin al'ada ba'da muntasafil layl bayan rana bayan dare ya raba ma'ana rabin dare ya zo ya wuce kuma lokacin sallar isha yi ne kenan ya fita to ya wuce kenan sai ta yi tsarki falaita alaiha salatul isha malai ce babu sallar isha a kanta babu sallar isha a kanta sha misali ka ce karfe ɗaya da rabi da dare karfe ɗaya da rabi ko karfe biyu sai jinin al'adar mace sai ya kauce mata idan ta tashi je wanka wannan sallar isha din da ta wuce ba ta kai idan ka fahimci bayanin da malamin yayi tayi jiya na kokarin rabe lokacin asuba da isha to a lokacin a lokacin ne abin zai ƙara fito maka fili to da lokacin sallar isha ba shi da alaƙa da lokacin sallar asuba lokacin sallar isha ya riga ya fita shine muntasafin layli to yanzu sai tsarki bayan muntasafin layli wata sallah ce akan ta sallar asuba ne idan lokacin ya shi wanda na san da yawa daga cikin mataye ba ka suke ba idan suka yi idan jini dauke musu da daddare kamar karfe biyu da sauransu sai sun rama wannan sallar isha ba ta kansu ba ta kansu gaskiya ne aka yi
saboda an riga an gina mutane a kan masaba kuma da dure sa kai
a a ya kama kasa abu ne mai sauki tun da ai wannan karatun kun ga ba wai maganan malam kawai muke kawo ba kuma hadisan manzon Allah ne ko sallallahu alaihi wasallam ina gani idan musulmi idan aka ce masa manzon Allah ya ce ga bayanin bin a fili karara an gama ko yawa an gama duk wata mazhaba tana bin manzon Allah ne ba haka bane sallallahu alaihi wasallam su kansu imaman mazhabun gaba daya Allah madaukakin sarki ya musu rahama ya saka musu da alkhairi dukkanin su babu wanda babu wanda a cikin zancen su bai ce idan sahha alhadith fa huwa bi ba mazhabi dukkanin su babu wanda ba samu ya ce idan hadisi ya inganta shi ne mazhaba ta to yanzu hadisi ya inganta ba kaga da imam Abu Hanifa da imam Malik da imam Shafi da imam Ahmad bin Hanbal Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu da rama ya ba su aljannar firdausi sun yi wa addinin musulunci aikin da ba za a samu wanda zai irinsa amma idan muka samu maganar ta karo da maganar manzon Allah tsira da mutum ta tabbata gare sai mu aje ta manzon Allah ina ba ta mai haga ba mu aje da maganar manzon Allah tunda Allah madaukakin sarki yayi kuma na manzon Allah ne ko sallallahu alaihi wasallam shi sa an karatu ya zo a gabar sai a yi shi amma idan bai zo ba mutane suna kan wata fahimta to ba lokaci guda ɗaya ake fito ake zo a fito da in an fahimci wannan da kyau ko ana kawo mutane karatu ne gwargwadon yadda za su iya gane shi ne mutum amma yanzu karatu ne biyu dole kaga dole a faɗa a wuce ko yawa kuma gyara ne idan aka yi shi ke idan mu yanzu a nan west africa muna bin mazhabin imam malik ne gani idan ka idan ka tafi wata nahiyar da suke ba mazhabin da bai imam malik ba akwai malaman da suke akan wannan akan wannan fito da nake bayani ba wai mamu tabin ne ba kada ya kawo ta ba shi bane shi kansa malam Usaimin ai dan mazhabar Hanbaliya ne ba Hanabila ne shi ba kuma su ma suna kokarin tafiya aka mazhaba sosai fiye da yadda ba ka tsammani fatawoyin su suna kokari su dace da mazhabobin su suna wannan kokarin to kaga baya nuna cewa idan aka samu hadisi babban abin da ɗalibi ya kamata ya fahimta shi ne duk inda hadisi ya zo ya ci karo da wani abu fahimta ta malami to kai wa malamin fatan alkhairi ka masa addu'a sai ka dauki hadisin annabi sai ka ce ba tafiya ba shi kenan ba Allah ya Allah ya samu dadi to daga Allah da ina jin kanku bai dore ba ko a kana maka Allah ya ce kanku ya dore Allah ya samu dadi mala yace imra'atun tahurat min al-hayd mace ce ta yi tsarki daga jinin al'ada ba adamun ta tafi liman karanta wannan ko mala yace wa alaha hadha faqih akan wannan fahimta haƙi ka yi kiyasin duk wani abu zai ta irin wannan matsala sai ka yi kiyasi akan haka al'amarin yake to sai mu dakata insha Allah ta'ala sati mai zai mu tare da hikmatu fi annaha zuilat fi hadhihi al-awqat menene hikimar ba da aka sanya salloli a waɗannan lokutan da muke za mu ji hikima wannan littafi ya kwana ɗaya daga cikin mizar ta kunga ya sha bambanci da na bana albani da abubuwa da yau kun ga wannan akwai wasu ilimuka ɗoriya akan na malam albani da wanda ake da fitowa da shi haka ne to shi za Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am eh eh gaskiya ne shigara ce a gaskiya eh na'am hmm gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne da yan kwantaka ba gaskiya ne gaskiya ne wa alaikum salam tambayar ta farko ya ce wasu malaman sun ce don mutumin da ya yi amfani da wani abin da ya sha ya gusan masa da hankali ma'ana kamar mutu da abin fili mutum da ya shaye shaye sai ya haukace to wasu malaman sun ce duk abin da ya yi na wannan haukan abin da yake kan wanda ba mahaukaci ba na shari'a shi ma yana kansa wasu malamai sun faɗa haka amma dai magana da za ta fi dacewa da nasoshi shine ana la'akari da gushewar hankalin ne wannan shaye-shaye ne yayi da duk abin da yayi na kusar da hankalinsa Allah madaukakin sarki zai tume shi akan sa amma daga lokacin da ya rasa hankalinsa gaba ɗaya ya haukace ya zama mahaukaci dole kuma wani hukunci ne daban akan sa wani hukunci ne daban akan sa Allah madaukakin sarki shirya mu gaba ɗaya magana ta biyu kuma ya bayani akan yan uwan mutanen Zamfara da Katsina Sokoto da Kaduna da wani bangare na maiduguri yanzu tun da maiduguri mai zaɓin ya fara dawa sosai na hare-hare da wannan waɗannan na boko haram suna so su dawo to ya ce a ji hankali yan uwa su rinka jin abin a ransu su rinka sawa a ransu sannan kuma mafi girman abin ba rinka tayar da addu'a ko shakka ba ku gaskiya wannan magana ce mai kyau wallahi magana ce mai kyau shi mumini duk inda yake tsakaninsa da ɗan uwansa mumini kamar jiki ne guda ɗaya idan wani abu ya shafi ta gabar to dukkanin jiki sai ya rude da ciwo da rashin bacci haka manzon Allah tsira da hadisin tsara tabbata a garshe ya tarbiyyantar da sabansa a kai ɗaya daga cikinsu kamar dukkanin su to bai kamata a ce mutanen zamfara da katsina suna cikin bala'i da musiba ba kullum ana zuwa ana farauta su ana ɗeba mutane ana yawan matan su fyaɗe ana kashe mazajen su ana ɗeba dukiyarsu ana sa musu haraji gari guda kaji an ce an kawo gari guda ko biyar wasu sun kawo miliyan ɗari biyu gari kaza da kawai kaza wallahi haka suke isha da to ka gani ai musu wani sabon ba haka suke yi kawai sai su bushe iska sai su ce da kawai kaza da kawai kaza kuma wato gaskiya najeriya inda ka san garin inda ka san kasar dabbobi an su da firla wallahi haka muke rayuwa a ce wai kasa da shugabanci wai dan ta'adda ya ce wai da wannan ƙauyen ku za ku bada miliyan biyar wannan miliyan goma sha biyar haka suke yi ba kowanne yanka masu suke yi kuma ɗaukar in dai kana so ka yi noma in kana so ka rayu in kana so iyalanka su rayu cikin aminci in kana so ka fita gaje kasuwa kai kasuwanci sai fa kun kawo kunna in ba ka ba wallahi tallahi ba ku isa ba za a zo a ɗebe wanda aka ɗebe a kashe wanda aka kashe a gaban idanka a yi wa mata ka faɗi kana ji kana gani ku dube da bidiyoyi suke yawo yadda suke dukan mutane ƙananan yara yan shekara sha takwas ashirin za su ɗauki ita sai ta dukan mutane mutane nawa suka mutu a gaskiya gaskiya gwamnatocinmu sun gaza sosai an ji kunya a cikin wannan wallahi an ji kunya sosai a ce mutane mutane wanda suke ƙarƙashin gwamnati wannan gwamnati kullum gashi nan yawo suke na abubuwan da suka shafe su lokacin da ake wannan abin yanzu wannan satin wannan satin aka aka aka gama bikin kalan kowa da menene aka tsara shugaban kasa ya tafi sana an je an tara mawaka da masu tsoro su ana tarawa ana abin a lokacin da ake dauke mutane ake kashe mutane shugaban kasa guda gwamnan katsina ɗaya daga cikin inda aka ko aka fa ko ina wannan rashin albarka akwai katsina a ciki amma shi ne je shirya wannan abu shi ne je shirya wannan abu idan da a ce muna da zuciya zuciya da take taba da ta- eh, da take taba yan goma idan abu ya same ta ai duk abin da ya taso ko menene za mu kalli halin da yan goma suke ciki amma a je a shirya irin waɗannan abubuwan na bukukuwa ana yi a lokacin da ake ɗauke mutane to yan kwani jan hankalin da nake mana mafi karanci abin da za mu iya musu daga nan shine musu addu'a duk lokacin da ka ɗora goshinka a ƙasa ɗan uwa kada ka manta da su tuna yan uwanka ne idan baka da ɗan uwa a Katsina wanda kuke jini da shi kana da ɗan uwa a Katsina wanda kuke musulunci haka ka roƙa musu addu'a Allah madaukakin sarki ya fitar da su Allah madaukakin sarki ya kawo musu ɗauki ta inda ya dace subhanahu wataala tun da wannan shugaban namu sun gaza sun gaza sun kasa wace irin wace irin kasa muke ciki tsakani da Allah yanzu tsarin wasu sasoshi na mai dubu gashi nan eh, eh, shekarar da nake jin labarin cewa kai garuruwan ma da yanzu yan boko haram sun kusa kwace a mai dubu abin ya ƙara dawo iri iri ka ji an ce an kama jami'in tsaro kaza a ciki yana kai makami wani yana ce maka musu yana kaza da sauransu duk abin an hasa magance shi ana kantafi da rayuwar mutane ana kasuwanci da rayuwar al'umma wanda ya samu kuɗi za a shirya da kashe mutane da sauransu na kasa ta ba Allah madaukakin sarki ya shirya duka babban dai abin muhimmiyan wa shine mu sa su a cikin addu'o'i eh mu daga nan abin da zamu iya kenan mu ma kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya nesantar da mu daga wannan mugun abin da ke faru su ma ya kuma Allah subhanahu wataala kuma ya kawo musu dauki na gani sai mu dakata anan saboda yanayin lokaci abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya a na manta akwai wani kuwa ma da karfi Allah madaukakin sarki wa mahaifiyarsa rasuwa sai mu sata cikin hudu na asiri Allah ta wata Allah ya gafarta masa Allah ya mata rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana shi kuma da sauran wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hakuri su jure wannan babbar rashin da suka yi mahaifi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la